ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاهد قوة رمضان shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da a sha biyu ne ko sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin kumo akko local government a jihar gombe nigeria wanda idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne a kisar wato annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam da shi da mutanensa masu tauye mudu ta yanda yake ainihin wato yi musu bayani yana cewa su gafa su nemi gafarar ubangiji wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud a wannan ayar zamu tashi jiya mun tsaya ne akan ayar da take magana akan ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد أيوكم ذا متاشي إن ديكي تشاكون إما غافر أبنجيج نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفعل يفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز cikin wazin da annabi shu'aibu alaihi salam ya ci gaba da yi waɗannan bayan Allah yake ce da su wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilai ku nemi gafara ubangijin ku sannan ku tuba zuwa gare shi inna rabbi rahimun wadud lalle ubangiji na mai jin ƙai ne tabaraka wa ta'ala wadud kuma abun soyuwa ne ga muminai shine wadud mahbubun lil mu'minin shu'aib alayhi salatu wassalam mutum ne wanda yake fasihun jiddan ya iya bayani ya iya magana ku lura da maganar tasa wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilai inna rabbi rahimun wadud ku nemi gafara ubangijin ku ku tuba zuwa gare shi saboda munanan ayyuka da kuke kuke aikatawa lalle ubangiji na wannan ubangiji na wadda kuke kin bin dokarsa kuke kin bin umarninsa rahim mai jin kai ne mai tausayi ne mai yafiya ne tabaraka wata'ala wadud kuma wato abun so ne ga muminai lalle Allah abun so ne duk wani mumini yana son Allah tabaraka wa ta'ala amsar da za su bayar suka ce qalu ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqul sai suka ce ya kai shu'aibu mu ba ma fahimtar da yawa yawan abin da kake faɗa wa inna lanaraka fina da'ifa kuma mu muna ganin kai a cikin mu ma mutum ne mai rauni an ce annabi shu'aibu alaihi salam wato makaho ne yana fama da makanta to shine sai suke so su danganta wannan makanta din a tattare da shi cewa mutum ne mai rauni kai fa muna ganin kai mutum ne mai rauni ka je ka ji da makantarka da rashin ganin kama ba wai ka zo ka ce za ka yi mana wa'azi mu daina tauye mudu ba walau la rahatuka da ba don danginka ba ma kalmar rahat a larabci ana nufin ashira dangi da ba don danginka ba larajam naka da sai mun jefe ka mun kashe ka kun san arrajimu aqbahu min alqatli jefe mutum ko jefe mutum shi ya fi muni sama da kisa idan kisa ne da ɗan dama-dama amma a ta jifan ka sai an kashe ka gaskiya akwai wulaƙanci akwai tozartarwa a ciki to shine suke nuna masa cewa kai da ba dan albarkacin yan uwa da ba dan albarkacin danginka ba ma da mun kashe ka kuma anta alaina bi aziz kuma kai baka isa ka gagare mu ba to yanzu sun fara gaya masa maganganu kenan marasa daɗi shi ya ce su yi istighfari su tuba zuwa ga Allah su nemi rahamar ubangiji su nemi jin ƙayinsa su kuma amsar da suka bashi cewa a shi fa mutum ne mai rauni kuma ma ba sa ganewa wulakanci ne wannan karka ɗauka wai ba sa ganewan ne don an ce shi khatibul anbiya ne a cikin annabawa ma wato duk ya fi su fasahar zance shi annabi shuaib ya iya huduba ya iya jawabi ya iya bayani amma ka duba waɗannan mutane suka ce mu ba ma abinda kake faɗa ma mu ba ma ganewa walau rahtuka larajamnaka da ba dan yan uwanka ba ma da danginka da kuke tare da su ma mu da mun jajjefe kama kenan nan ana masa wato tahaddi ana kuma jan sa cewa ya bi a hankali za su iya kashe shi to jama'a wannan abin da yake nuna mana shine al'amari na kira zuwa ga hanyar Allah yana da wahalar sha'ani zai iya yiwa mutanenka wata ranka kira su su fahimce ka zai iya yiwa kuma su kasa fahimtar ka babban abin da ake da bukata shine mai da'awa mai wa'azi ya zama mai haƙuri mai da'awa mai wa'azi ya zama mai basira mai da'awa mai wa'azi ya zama mai hangen nesa mai da'awa mai wa'azi kar ya zama mai zuciya da zai kosa nan da nan ba mamaki waɗanda kake karantar da su su baka tukuicin cin mutunci da gaya maka bakar magana shekara da shekaru kana karantar da su ka karantar da su ka karantar da 'ya'yansu ka karantar da matansu amma in suka tashi faɗin bakar magana ba za su ɗaga maka ƙafa ba ko misali zarracin musamman a irin wannan zamani da wannan al'umma take fama da karancin girmama malamai yanzu yanzu nan malami zai iya yin wani abu wani ya fito ya yayyage shi ya masa kaca-kaca ya gaya mai bakar magana ba wanda yake wannan rashin kirki in banda wannan al'umma ta hausa fulani kaga malami yana karantar da al'umma wani dalili ya zo ya gindaya sai a ci mutuncinsa ko kuma ma in ta kai ta kawo cikin almajiranka waɗanda kake karantar da su dare da rana wani za a je a turo shi a zugo shi wani wawa mara wayo gaja maloho mara tunani shi za a zo a turo shi a gaban mutane ya zazzage kai ci mutuncinka in ban da wannan al'ummar ba babu inda ake wannan a cikin larabawa dai daman ba za a yi wannan ba da wahala ina magana cikin wannan zamani ya an yi wa manzan Allah sama da haka tabbas an zo an sha kwalan annabi ma a cikin turawa ba za ka tarar da wannan ba a cikin yarbawa ba za ka tarar da wannan ba amma bahaushe ba fulatani ai yana da wahalan sha'ani bahaushe ba fulatani shine ta dalilin siyasa zai iya kutuntuma wa malamin sa ashar ya zazzage shi ya tsitsine mai albarka ya la'ance shi ba abin da ba a yi so wannan ba daidai bane kuskure ne kuma yana nuna cewa ana yin butulci dangane da abin da malaman nan suke isarwa na alkhairi ya kamata a girmama malamai a mutunta malamai a kimanta malamai a darace malamai a yi musu addu'a idan sun yi kuskure idan malami ya aikata wani abu na son zuciya ko na ra'ayi sai ya mai addu'a Allah gana da shi nauyinsa a cikin al'umma darajarsa a cikin jama'a ya cancanci a rufa masa asiri a ɗaga masa ƙafa kada a ci mutuncinsa don cin mutuncin malami cin mutuncin addinin musulunci ne cin mutuncin malami cin mutuncin dukkan wata da'awa ce ta ƙwarai yan uwa yana da kyau mu fahimci wannan kuma kamanceceniya ne da kafirai da suke fada da annabawa gashi yanzu a gabanku sakamakon da mutanen annabi shu'aibu suke gaya masa ma nafqahu kafiran mimma taqulu ba ma gane abin da kake fada yanzu nan ma za a iya samun malami yana wa'azi yana karantarwa wallahi malam kaga wani ya zo yana yana sukan sa yana cewa ai ba a gane abin da yake fada ma wahalar banza yake kawai ana fada bawan Allah ya kashe lokacinsa ya yi bincike ya hana idansa bacci ya yi bincike ya dan bayanin da Allah ya hore masa fasaha da Allah ya hore masa basirar da Allah ya hore masa kenan amma wani ya zo yana zagin sa yana cewa ai ai bai ma iya ba kama ai dan ballo ne dan kwallo ne da dan kallo dan kallo ya fi na cikin fili iyawa ko ba haka bane in dai ana kallon bol to mai kallo a waje ya fi na ciki yawa kai da Allah duba da yayi kaza ai da ka sani da ka je daidai 18 din nan ka tsaya nan ba nan din nan ba nan ya kamata ya tsaya ba ai wannan can ya kamata ya tsaya haka ake mana kuma shi bai iya komai ba kaji mutane suna ta dariya saboda an tabo barayin nasu kenan Allah raba mu da wato cin gyara irin na kura kasa akwai masu gyaran kura ba cewa aka yi malami ba kuskure ba wallahi malami zai iya kuskure amma dai yana da kyau a girmama shi a mutunta shi wajen nuna masa kuskurensa kada mu yi koyi da waɗannan mutanen mutanen banza masu zagin annabawa da ƙarshe aka ce da shi da ba dan ba dan ba ma da an mamake shi an buge shi so kuma wannan yana nuna cewa malami ko da a gari yana wa'azi an ce za a kashe shi to kai ya daina tunda ai annabi shaibu bai daina wa'azin ba malami ko da yana karantarwa an zazzage shi an ci mutuncinsa ba komai ya gaji aikin annabawa ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune wani mutumin kauye kawai ya zo ya same shi ya sha ya sha wato ya shaƙe annabi ya murɗe wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha kwalarsa ya ce ka bani daga dukiyar Allah ba dukiyar abu kazanka ba ya zagi annabi sabai suka yi yunkura za su make shi su buge shi sun buge banza annabi ya ce ku kyale shi ku kyale shi ku kyale shi ku rabu da shi sai annabi ya ce sake ni sai ya sake annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga gida ya je ya lalumo ya lalumo da kyare samo dinari ko dirami guda daya na sadaka ne da ya saura ba a raba ba sai ya dauko ya kawo masa da ya kawo masa mutumin naka sai ya soke ya tashi zai tafi sai annabi ya ce to ani kuma sai na rama murde mun wuya na da kai sai ce to ai mu an gaya mana tun a garin mu kai Muhammadu in an maka mummunan abu ba ka ramawa da mummunan kai yafewa kake yi kai rangwame kake kai afuwa kake yi sai annabi ya ce je ka shikenan to manzon Allah ya yi haka ya yi hakuri Allah ya saka da alkhairi amma dai mutanen yanzu kam da wahala yanzu yadda nake karatu nan wani ya zo sha wuya na ya murɗe wuya na ina jin a ina jin dan wake ma sai ya fi shi hutawa ko kuwa saboda zamanin ya, canja ba cewa aka yi ba amma dai mu yi haƙuri ni zan yi haƙuri in kyale shi saboda ni na san aikin annabawa ne ko ba haka bane ya tukuikuye ne yayi duk abin da zai yi amma kaga waɗannan mutanen na gefe gefen nan nawa to ni ina jin tsoron sha'anin su Allah ya rufa mana asiri Allah ya taimaki musulunci da musulmai Allah ya raba mu da masu shan kwala ko na'am malam muje قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط sai ce da su ya kaumi ya ko mutane na a rahatu ya azu alaikum yanzu don Allah dangina 'yan uwana su suka fi kwarjini a wajenku shine azu alaikum su suka fi kwarjini su suka fi girma a wajenku min Allah sama da Allah kun fi jin tsoron dangina kun fi jin tsoron 'yan uwana akan tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala واتخذتموه وراءكم ظهريا يعني مكان رهطي أهيب عندكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا كوكا أبنجي تبارك وتعالى أشم بايا بايانكو كوكا واصد لمرن أبنجي كوكا جيكو بالله وتركتموه كوكا بر لمرن أبنجي inna rabbi bima ta'maluna muhit lalle ya mutane na ubangiji na dai mai kewayewa ne dangane da duk abin da kuke aikatawa yana kallon ku kuma zai ba ku labari akan duk abin da kuke aikatawa kuma bai kamata ba ku ji tsoron dangina sama da jin tsoron Allah ku ji tsoron Allah shi ya fi cancanta akan ku ji tsoron dangina to bari mu ji me suka ce
ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب يتجب بدأ مسوازي yana cewa wa ya qaumi amalu ala makanatikum ya ku mutane na ku yi aiki a hankali a cikin natsuwa yani i'malu ala tu'adatikum wa tamakkinukum ko wa tamakkunukum ku yi aiki cikin natsuwa larabawa sukan ce fulanun ya amalu ala makanatihi idza amila ala tu'ada idan mutum yana aiki a nitsa a hankali ana cewa amila ala makanatihi a larabci ya ce ku je ku yi ta aiki inni amilun ni ma kuma zan je na yi ta aiki na saufa ta'lamuna man yatihi azabun yukhzi da sannu za ku fahimta da sannu za ku sani wanda azaba za ta zo masa ta wulakantar da shi ta tozartar da shi haka kuma da sannu za ku sani wa man huwa kadhib wane ne makaryaci tsakanin ni da ku fa sawfa ta'lamun al-kadhib da sannu za ku gane waye mai karya ni ne nake karya ko ku kuke karya ku je ku yi ta aikin ku tauye mudu shirka kafirci barna ku je ku yi ta yi ni ma kuma zan je ne yau nawa aikin tauhidi kira zuwa ga hanyar Allah biyayya ga Allah cika mudu to a ga waye mai karya waye mai gaskiya ni da ku wartaqibu ku jira ku jira saukar azaba inni ma'akum raqib ni ma din ina tare da ku ina jira idan azabar ta zo ma ga akan wa za ta sauka to ran annabi shu'aibu dai ya baci kenan tunda mutanensa sun ki su karbi da'awa sun ki su karbi saƙon da ya zo musu da shi to sai ya ce mai kuma ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة نعم وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود Allah ya ce walamma ja amruna shikenan azaba ta zo kenan daman kun san amruna azaba ko yayin da azabar mu ta zo najjaina shu'aiban walladina amanu ma'ahu sai muka tseratar da muka kubutar da shu'aibu da waɗanda suka yi imani a tare da shi bi rahmatin minna da rahama daga gare mu wa akhadhati alladhina zalamu sayha waɗanda suka yi zalunci kuma sai tsawa sai ta kama su kenan mutanen annabi shu'aibu an halakar da su da me da tsawa aka ce jibrilu ne alayhi salam ya zo ya yi tsawa da ya daka musu tsawa gaba ɗaya sai Allah ya fitar da rayukansu wasu malaman suka ce a'a kawai tsawa suka jiyo daga sama fau fau sai aka yi ta tafiya aka yi ta halaka fa asbahu fi diyarihim jasimin sai suka wayi gari fi diyarihim a cikin gidajensu jasimina suna matattu kalmar jasimin tana nufin mayyitin kai wani abu sai lamarin ubangiji tsawa kawai da aka daka musu tsawa sai suka faɗi matattu kawai kuma kun san cewa lalle tsawa za ta iya kashe mutum ko ba ka bane dan adam baya san tsawa to da tsawa Allah ya halakar da su ka allam ya fiha kai ka ce ba su ma taɓa ma rayuwa ba su ma taɓa kasancewa ka allam yuqimu ka allam yakunu kamar ba su tsaya ba kamar ba su zauna ba kamar ma ba su kasance a wannan gari nasu ba ma ala ku saurara bu'dan limadiyan nisanta da halaka shine bautan a nan gurin halakan kenan halaka ya tabbata ga mutanen madiyana kama ba'i da samud kama yadda nisanta da halaka ya tabbata ga samudawa kenan waɗannan mutane na annabi shu'aibu su ma dai allah ya kammala da su su ma allah ya halakar da su sun zama tarihi sun zama labari kamar yadda allah ya halakar da sauran mutane na sauran annabawa da suka gabata kuna nan dai kuna zaune kuna jin labari dai annabi kaza da mutanensa an halakar da su annabi kaza da mutanensa an halakar da su to wannan labarin mutanen annabi shaibu kenan me suka yi Allah halakar da su abinda suka yi Allah halakar da su shine me tauye mudu tauye mudu matsa kwano rashin cika ma'auni shine dalilin da yasa Allah halakar da su to mu ma yanzu din da ake a wannan zamani game da muka sha bayani ana cin albarkacin addu'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama da ya roki Allah tabaraka wa ta'ala cewa kada ya halakar da al'umma sar kifarwa ko ya halakar da su da tsawa ko ya halakar da su da ruwa ko ya halakar da su da nitsarwa a'a ya kyale su sai kiyama ta zo a yi musu hisabi da bayani dalla dalla so ya koma su tauye mudu ku koma ƙur'ani ku karanta tarihin mutanen annabi shu'aibu in tauye mudu ne ba wanda ya yasu amma ƙarshen lamarinsu sun halaka kuma sun zama tarihi to bayan kuma annabi shu'aibu sai kuma annabin gwagwarmaya annabin ɗauki ba daɗi annabin da ya fi kowane annabi shan wahala da mutanensa annabin da allah ya fi yawan ambatansa a cikin alƙur'ani da ɗauki ba daɗin da yi da mutane shine annabi musa alaihi salatu wassalam yanzu kuma za mu haura mu shiga cikin ƙissar annabi musa mu ji da shi da mutanensa banu isra'ila yaya aka ƙari na marama
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين نعم إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون نعم وما أمر فرعون برشيد Allah ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin hakika mun aiko annabi Musa ma da ayoyinmu da kuma hujja mabayyaniya shine sultanin mubin Allah ce hakika tabbas kenan babu wani shakka akan turo annan Musa ko lalle Allah ya aiko shi da ya aiko shi ba hannu banza ya tabo ba ya tabo bi sultanin mubin hujjatun bayyinatun hujja bayyananniya gawa ya aiko shi ila fir'auna wa mala'i Allah ya turo Musa zuwa ga fir'auna da shi da mutanensa in an ce mala manya-manyan mutane da shi fir'auna yake tare da su fattaba'u amra fir'aun amma sai suka bi al'amarin fir'auna suka bi umarnin fir'auna suka bi sha'anin fir'auna suka watsar da annabi musa ɗin da allah ya turo musu suka watsar da da'awar da annabi musa ya zo da ita allah ya ce wa ma amru fir'auna bi rashid ku sani cewa al'amarin fir'auna fa ba abu ne wanda yake na daidai ba fir'auna laisa fihi rushd fir'auna laisa fihi hudan wa innama fihi dalalun fir'auna fa babu shari'a akan lamarinsa fir'auna fa babu dacewa akan lamarinsa bata ne zalla wa jahal da jahilci tsagwaransa a cikin lamarin fir'auna fir'auna Allah ya hada shi da annabi Musa amma ya ƙaryata annabi Musa ya yaƙi annabi Musa ya yi fada da annabi Musa fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdan wabila fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba Allah da kansa ya yi bayanin cewa fir'auna ya saba wa manzon da aka turo masa shine annabi Musa alaihi salatu wassalam Fir'auna ya yi ɗaga'i, Fir'auna ya yi girman kai, Fir'auna ya nuna isa, Fir'auna ya nuna kambama, Fir'auna ya nuna ya fi kowa kai, Fir'auna ya ce shi ne ma Allah ya ce ana rabbukumul a'ala ya ce jama'a ni ne Ubangijinku madaukaki babban Allah ɗin ni ne, ya ce wa hadhihi anharu tajri min tahti afala tubsirun ga ƙorama nan tana gudana a ƙarƙashina ba kwa gani ne wato a duniya malam ba a yi ɗan adam ɗin da ya ɗaga ya girman kai ya yi ɓarna ya yi kafirci irin fir'auna ba shi sa duk kafircin mutum kawai sai a ce wani ka wannan kafirci kamar fir'auna saboda ba wanda ya fi fir'auna ya rufe ƙofa amma ka karanta tarihi malam ka ga yadda Allah ya wulakanta fir'auna ko ya tozarta fir'auna saboda ya wulakanta annaban Allah annabi Musa ya sha wahala ya sha wahala da fir'auna ya sha wahala da banu Isra'ila wata rana aka bata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa ba daidai ba ya ji ba daɗi sai ce kash rahimallahu Musa Allah Allah ya jigan annabi Musa faqad uziya akthara min hadha fasabar ya ce Allah ya ji kan annabi Musa haƙiƙa an cutar da shi sama da haka sama da yadda aka cutar da ni amma ya yi haƙuri manzo Allah yana ba wa kansa da kansa haƙuri akan da'awa irin yadda annabi Musa ya yi haƙuri da banu Isra'ila to Allah dai ya turo annabi Musa ya je ya yi wa fir'auna wa'azi to amma mutanen fir'auna ba su bi annabi musa ba sai suka bi mai gidansu bari mu ji malam me ya faru
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود
shikenan tunda sun ƙi su bi annabi um, Musa sun bi Fir'aun kuma Allah ya ce wa ma amru Fir'aun bi rashid to shi Fir'aunan shine zai jagoranci mutanensa a kiyama ya kadumu qaumahu yawmal qiyama kalmar ya kadumu tana nufin ya taqaddamu shi zai yi gaba Allah zai danna shi a gaba ya ja mutanensa gaba daya fa awradahumun nar ya shigar da su cikin wuta wa bi'sal wirdul mawrud tir da wannan shiga tasu tir da masu shiga da inda suka shiga din su din masu shiga wutar Allah wadarai da su inda za su shiga din ma Allah wadarai da inda za su shiga ita ce wutar jahannama Allah ya yi ashe da ita so kaga a nan gurin idan mai gidanka batacce ne ka bi shi to ka bazam ka shiga layin ya qadumu qaumahu yawmal qiyamati kenan wannan mai gidan naka shi zai ja ka fa awraduhumun nar ya kai ka wuta wa bi'sal wirdul mawrud wani ya ce wai an ce ana masa wa'azi ya daina bin malaminsa da ya kira shi akan bata ce kai ya ce ni fa malam wani ni fa shehi wani fa ko wutar jahannama ya ja mu ya ce mu tafi wallahi sai mun bi shi ko da ke barin gyara lamirin ya ce wallahi sai sun bi shi ai kwarai kuwa ya ce lallai fa malaminsu in wuta ya yi ya kada kugen tafiya wuta to su za su bi shi to allah kiyaye wukan ba wuta ba ko nan gabar gabar nan ma ya kara yi nisa da yawa ba za a bi shi ba dawowa za a yi a to in dai ba sunna ya bi ba malam ba qur'ani ya bi ba ba hadisi ya bi ba yaushe zaka bi shi ka zo ka je ka bi ka bi mutum ya je halakar da kai a a wanda aka ce ka bi shi bi na makanta shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama so wannan sakamakon mabiya fir'auna saboda shi fir'auna malam an yi masa biyayya oba shi ba ba a saba masa duk abin da ya faɗa haka ake yi fir'auna a zamaninsa akwai mutanen da kawai yake bautar da su tonan rami ne kawai aikin su kullum kawai in kun waye gari dutin ku kawai ku je ku ta tono a jeji kawai me za a yi da ramin ba abin da za a yi kawai ku ta tono akwai wanda kuma ya ɗora su aikin su kawai jidon ƙasa kawai su ɗebi ƙasa su yi ta tara ta me za a yi da ita ba abin da za a yi ta kawai kawai ku zauna zaman banza su ta jidon ƙasa akwai wanda aka sa su su ta saran itace kowa da irin aikin da ya sa shi mala to shine annabi musa da ya zo yake cewa wa shi fir'auna din yake cewa ka saki banu isra'ila ka sake musu mara su su shakata ka kyale su haka azabtar da su da kake yayyawa amma ina sai bokayen fir'auna suka ce masa ai musa ya zo ne ya kwace maka mulkinka wannan yaro ya zo ne ya kwace ma mulki da sarautarka idan ka biye shi yana wani mutanen nan wa'azi za a zo a yi maka zanga-zanga a garin nan a maka zanga-zanga zanga-zanga lungu-lungu sako-sako a kifar da gwamnatinka so lalle ka yaƙi wannan yaron musa shikenan fir'auna ya shirye shirin yaƙi da annabi musa ya ce koshi koshi to nan gurin saboda haɗarin da fir'auna yake tattare shi ma da mabiyansa kun ga farkon kisan kawai allah cewa ya dan wuta ne ko gashi ai cewa ya kadumu qaumahu yawmal qiyamah kafin ma mu ji labarin me ya faru me ya faru ma allah ya ce fir'auna fa zai jagoranci mutanensa zuwa ina zuwa wuta to bayan wannan kuma sai me ya faru wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد yayi Allah madaukin sarki yake cewa utbi'u fi hadhihi dunya la'na bayan wuta da Allah ya rubuta musu ya kaddara musu za su tafi su fir'auna da shi da mutanensa kuma an bi su da tsinuwa da la'anta a wannan duniya Allah ya tsine wa fir'auna albarka Allah ya tsine wa mabiya fir'auna albarka wa yawmal qiyama haka kuma a ranar lahira ma yana ta tsine musu yana la'anta su la'anta biyu kenan allana fi duniya wal la'ana fil akhira an tsitsine musu albarka a nan duniya kuma a lahira ma sunan su tsinannu sunan su la'anannu Allah ya ce bi'sar rifdul marfud tir da ainihin wato mai taimako da aka taimakawa shine rifdul marfud ko kuma tir da kyautar la'anta da tsinuwa da aka ba su an tsine musu a duniya an bi su da tsinuwar kuma har izuwa lahira tara da fat alayhimul la'anatani kenan la'ana guda biyu ta biyo baya a kansu la'anatun fid dunya wa la'anatun fil akhirah tsinuwa a duniya tsinuwa a lahira me ya jawo musu saboda sun bin fir'auna kuma dama abin da zai faru kenan a kiyama duk wanda ya je ya bi wani akan bata bai bi shi akan hanyar daidai ba zai zo yana rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim du'ifaini min al'adabi wal'anhum la'anan kabira mutane da kansu za su zo suna kuka suna cewa ya ubangiji a kiyama kenan ya ubangiji mun bi shugabanninmu mun bi jagororinmu suka batar da mu hanya ta kwarai ya ubangiji tunda suka cuce mu suka zalunce mu a duniya sun da mu a lahira ma za mu shiga wuta rabbana atihim du'ifaini min al'azab ya ubangiji ka ninninka musu azaba wal'anhum la'anan kabira kuma ya Allah kai musu la'ana la'ana babba Allah zai ce qala li kullin du'if ku saurara kowannen ku sai mun ninka mai azaba su ɗin shugabannin naku da kuka bi su akan bata za mu yi dublin azaba mu ninninka musu azaba ku ɗin da kuma kuka bi su akan bata da makanta kuma sai mun ninninka muku azaba babu wani wanda za mu ɗaga masa ƙafa babu kuma wani wanda za mu kyale shi daman fir'auna kam ai shugaba ne na 'yan wuta waja'alnahum a'immatan yahduna ila an-nari mun sanya su shugabanni ne yahduna ila an-nari suna kiran mutane suna shirye da su zuwa ga wutar jahannama wa yawmal qiyamati la yunsarun Allah ya ce a kiyama kuma ma ba wanda zai taimaka musu wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'na a wata ayar kenan mai ce muka biyar musu a wannan duniya muka tsitsine musu albarka wa yawmal qiyamati hum min al maqbuhina muka tsitsine musu muka la'ance su suka shugabanci mutane akan bata da tabewa sannan kuma kaga a kiyama suna cikin waɗanda Allah zai tozartar Allah zai wulakantar Allah zai jefa su a cikin wutar jahannama su kaskanta su tozarta Allah ubangiji ya kiyaye mu annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiyya wa yawma taqumu sa'a أدخلوا آل فرعون أشد العذاب wuta tana tasowa tana juyawa safiya da maraice a kansu ana ta'afka musu azabar safiya daban azabar rana daban azabar yamma daban ta cikin dare kuma daban kuduwan wa ashiya ranar tashin alkiyam wannan a kabari kenan fa Allah ke ba labari a kabari wannan ayar dan ana kafa hujja ne da ita wajen tabbatar da azabar kabari annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'a ranar da Allah ubangiji zai tashi alkiyama kuma Allah zai ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da jama'ar fir'auna gaba daya ashadda al'azabi su suka fi kowa tsananin azaba kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul ghafir so ya ku jama'a duka waɗannan ayoyi suna magana ne akan haɗarin ka bi mutum akan bata kaga fir'auna dinnan mutum ne fa mutum ne karka ɗauka aljani ne mutum ne da ya rayuwa a wani zamani a masar da shi da annabi musa kuma allah ya halakar da shi da ruwa kamar yadda zamu zo mu karanta nan gaba kadan insha allah ta'ala ya yi shahara da girman kai da karyata ubangiji da fajirci da fasikanci da mulki da ta'addanci babu abin da bai yi ba fir'auna ya kashe ɗan adam wato ba za a iya irga ma ko a lissafa ma iya dan adam ɗin da fir'auna ya kashe ba ya yanka mutane an yi shekaru da bokayensa suka ba shi labari cewar sun yi masa wani mafarki a wannan garin nasa za a yi wani yaro da zai zo ya kwace masa mulkin shi ya ce a nan garin ni dan ne da nake jan mulki suka ce ai kware kwa to ya za a yi aka ce ba yanda za ka yi sai dai kawai duk ɗa namiji da mace ta haife shi ka yanka shi kawai amma in ba ka yanka ba to ku a cin waɗanda za a haifan nan nan ne za a samu wanda zai zo kwace wani mulkin naka ku duba yadda masu mulki ba sa son mulki ya kubuce musu malam ba ruwan fir'auna akan mulkin sai ya kubuce masa ko yasa duk wata mace da ta haifi ɗa namiji kurin a yanka shi haka aka yi ta yanka 'ya'ya maza mala aka yi ta yankawa aka yi ta yankawa aka ce in mata ne a kyale su to sai 'yan fadarsa sai suka ce ya fir'auna yanzu nan ana ta yanka maza ana ta yanka maza za a zo shekarun da famu mun gaji ba mu da yara matasa maza da za su iya taimaka mana waɗannan mata ne me mata za su iya yi sai ce to haka ne fa tunda mazan kullum kashe su ake kaga batar basira ko shikenan sai aka ce to yanzu ya za a yi sai aka ce to abinda za a yi idan wannan shekarar ta zo aka yanka to wata shekara idan ta zo sai a kyale idan an yanka a 2014 to 2015 sai a kyale 2016 a yanka 17 a kyali 18 a yanka 19 a kyali haka dai fir'auna ya ta yi allah da hikimarsa a cikin shekarun da yake bari din sai allah ya fitar da annabi harun ya kuma fitar da annabi musa kuma abin mamaki da Allah ya zo yanka masa wato daga'insa da ta'addancinsa girman kansa sai aka tashi annabi Musa a gidansa shi ya ciyar da shi ma shi annabi Musa kamar yadda Allah ya bada labarin cikin suratul qasas yayin da mahaifiyarsa ta haife shi tana jin tsoron kar a kashe mata da sai ta ɗauke shi sai ta sa shi a cikin akwati ta naɗe shi ta sa shi yadda ruwa ba zai iya ratsa akwatin ba ta ɗauki akwatin ta jefa shi a ruwa ta ce kawai ruwa ya tafi da shi can in ya je wata ƙasa tsintuwa ne wanda Allah ya tsince shi ya je a bana ɗinsa amma ita dai ba ta bari a yanka mata ɗanta ba tunda annabi a fir'auna yana halakar da mutane ana nan ana zaune yana zaune akan fadarsa sai ga wani akwati can akan ruwa kasan fir'auna fadarsa akan ruwa yi ta akan ruwa akan ruwa yana sama ruwa yana gudana kogi yana gudana a kasansa kaji masu mulki sai aka hango wani akwati ruwa yana tafo da shi lau lau lau lau lau ana ganinsa sai mutane suka kamo aka ce an yi tsuntuwa sai aka gidan fir'auna matar fir'auna tana buɗewa sai ta ga yaro jariri fari kyakkyawa lafiyayye ta ce la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada ta ce wa fir'auna wannan yaron kada a kashe shi a kyale mun shi mu rike shi a nan gidan watakila zai amfane mu ko kuma mu mai da shi kamar ɗanmu kaga wani ikon Allah ko can ana ta yanka 'ya'yan mutane wannan kuma an jeho shi a matsayin dan tsuntuwa ne gani suke daga wata ƙasa ma Allah ya kawo shi dan tsuntuwa ne ashe ba su san daga garin aka jefa shi cikin ruwa Allah ya yi niyyar ya daga shi ba shi yasa malam duk mutumin da Allah ya niyyar ya bashi matsayi wallahi baka isa ka danne shi ba kana faɗa ne da ƙudurar Allah kawai duk lokacin da mutum ya zo ya ɗagawa zuba masa ido ya ɗaga ya ɗaga ya ɗaga ya je duk inda za shi kar ka zamanto kai ne mai sababin faɗa da ɗaukakar da Allah yake yi wa wani ko wani dai yana kira zuwa ga hanyar Allah yana kira zuwa ga hanyar gaskiya ai mu ai mu tun da mu ne muke abin nan ba wani wanda ya isa kasan nan ya zo ya ce zai zo yana ga mutane wai wai Allah ya ce annabi ya ce mu ba za mu yadda da wannan ba ana nuna wa mutane tsananin addini ana abin nan mutane abin nan kaza abin nan abin nan mu ba za mu yadda da abin nan abin nan ba ba za mu yadda ba ka faɗa mana kana wani wani kana wani abun nan abun nan me abun nan abun nan abun nan kai bayani dalla dalla za a yi faɗa da masu gaskiya kenan ayya za ka kashe shi za ka sa a kashe shi za ka harbe shi za ka sa a harbe shi za ka ɗaure shi a kurkuku za ka sa amma kuma sai ka ga cikin mabiya masu tasowa akwai wanda sun fi shi yaji sun fi shi tattasai sun fi shi barkwano sun fi shi taratsi idan kana ganin wannan ka buge shi ka huta to na kasansa su ne tashin hankalin a gare ka a lokacin kuma ka yi furfura kwakwalwa kama ta gajiya rashin mutuncin da za ka yi din ma ka fara gajiya ga masu tasowa kuma sun taso ba a fada da gaskiya wannan kissa ta fir'auna da annabi musa ya kamata duk wani shugaba jabberin shugaba shugaba mai zalunci shugaba mai kama karya mai kashe wanda ya ga dama ya raya wanda ya ga dama ya barnar da ya ga dama saboda yana da mulki ko sarauta a hannunsa ya kamata ya karanta kissar fir'auna da annabi musa ai yanzu kun ga tun kafin a yi annabi musa fir'auna yake fada da annabi musa ka duba ba kafin ma annabi musa ya zo fir'auna yake fada da shi tunda ta dalilin kada annabi musa ya zo dan adam nawa aka yanka ana kan yankan kuma ka duba Allah ya kawo shi kuma ya tashe shi a gidan fir'auna din matarsa tace la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun hakan kuma aka yi suka kuma dauke shi din wa asbaha fuadu ummi musa farigha in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضئ من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ونفد أنب موسى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها Allah ce muka mai da shi zuwa ga mahaifiyarsa don ran ta samu daɗi ta samu kwanciyar hankali wala tahzan wali ta'lama anna wa'da Allah haqqun walakinna aktharahum la ya'lamun muka mai da shi zuwa ga mahaifiyarsa ta cire shi ta sa shi a akwati ta sa shi a ruwa tana ta Allah Allah Allah kiyaye Allah kiyaye ya za ya za yi muka dawo mata da shi kuma dan mu nuna mata cewa alkawarin ubangiji gaskiya ne kuma hakan aka dawo mata da shi kuma hakan ya zo shi ta dalilin shayarwa kira aka da aka kawo shi gidan fir'auna sai aka nemi waye zai shayar da shi tunda ita dai mace fir'auna ba ita za ta shayar da shi ba a garin shayar da shi kuma aka mai da shi gidansu aka shayar da shi kuma bayan ya yi kwari kuma aka dawo da shi gidan fir'auna annabi musa a gidan fir'auna ya rarrafe annabi musa a gidan fir'auna ya tafiya annabi musa a gidan fir'auna ya yi duk abin da zai yi a nan ya yi kwari ya tashi malaman tarihi su ma da irin nasu bayanin Allah ya saka musu da alkhairi ko ya aka yi aka yi aka ce yana fara miƙewa tukun gemun fir'auna ya fara jijjigewa ce kai wannan yaron tun daga yanzu bai san waye shi ba ashe zai zo ya jijjige fadar ce ga baki daya to haka Allah ubangiji ya kaddara har fir'auna din ya fahimci annabi Musa din gashi annabi Musa ya kai matsayinsa ya kai girmansa ya fara da'awa ya fara karantarwa to shine a nan gurin Allah bai kawo cikon kisar gaba ɗaya ba bara da cikin karatun da muka yi bara mun karanta kisar annabi Musa bi kamiliha akwai surori da yawa da Allah ya kawo kisar annabi Musa da yawa cikin Qur'ani suna nan a jajjefe da yawa da yawa da yawa to shine Allah yake ba manzon Allah labari cewa zalika min anba'il qura na'am ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله نعم يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب Allah yake cewa manzon Allah zalika min anba'il qura naqussuhu alaik wancan shine labarin alƙarya da muke kissanta maka muke karanta maka muke baka labari minha qa'imun wa hasid daga cikin wannan alƙarya akwai alƙaryar da take rayayya shine qa'im wa hasid akwai kuma alƙaryar da take rusasshiya wasu malamai suka ce abinda ake nufi ka'imun wa hasid akwai alkaryar da take a yanzu haka din za ka ga akwai sauran kufainta tana tsaye da gini- da gininta da kuma rufinta akwai kuma alkaryar da za ka zo ka tarar ba komai Allah ya kifar da su gaba ɗaya babu labarin su in maha atharu gurbin wurin ma gabaki ɗaya ya ƙare ba komai Allah ya ce labari ne muke karanta maka dan baka nan kaga da wannan abun manzo Allah yake bawa labari saboda baya nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba dan komai ba dan al'umma shi annabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ji su dau izina su wa'astu su shafa wa gemun su ruwa kada ya kone wa ma zalamnahum Allah ya ce ba mu zalunce su ba Allahu akbar Allahu akbar ka duba lamarin ubangiji wannan labarin duk da ita bayarwa an halakar da wani an halakar da wani Allah ya ce ba zalunce su muka yi ba ina wallahi ya ubangiji baka zalunci kowa ba a wata har Allah ya ce ma ana bi zallamin lil abid ni ba mai zaluntan bayi bane inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a ولكن الناس أنفسهم يظلمون Allah baya zaluntar mutane komai mutane dai su suke zaluntar kawo kansu walakin zalamu anfusahum sai dai sun zalunci kawo kansu bil kufri wal ma'siya ta hanyar kafirci da saba wa ubangiji fama ghanat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah allolinsu da suke kira suke bautawa ba Allah ba waɗannan alloli ba su wadatar da su da komai ba min shay'in lamma ja amru rabbik yayin da azabar ubangijinka ta zo fir'auna da suke bi fir'auna da suke bautawa bai tsare su da komai ba yayin da Allah ya zo halakar da su shine lamma jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghayra tatbib waɗannan alloli nasu da ababen bauta nasu ba Allah ba ba abin da suka ƙara musu in banda tatbib tatbib shine hasara kamar ka ce taksir hasara kurum suka yi ko kuma daɗa rusa su suka shine tadmir kenan dai Allah yana nuna mana cewa shi bai zalunce mu ba kama muka zalunta duk abin da muka yi kuma duk wanda ya saki Allah ya bi wani Allah to wallahi ya kama hanya ta hasara hanya ta tabewa to shi aya ta ƙarshe Allah yake cewa me
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة نعم ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود
to abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwa da rangwamen ubangiji sai gobe insha Allah ta'ala za mu kammala dangane da zancen da muka ɗauko ba mu kare ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana da sunayen nan na ubangiji guda hudu nan wato al'awalu al'akiru al-sayyibu da kuma al-tahir al-batin al-batin um, lalle Allah madaukin sarki yana da sunan nake masu yawa ba su da iyaka kuma ba su da adadi amma daga cikinsu akwai al-awwalu al-akhir huwa al-awwalu wal-akhir wal-zahir wal-batinu Allah shi ne al'awwalu ma'ana na farko ba wanda ya rigaye Allah ko kowa zuwa ya tarar da shi shi ne ma'anan al'awwal laisa li awwaliyati iftida'un farkonsa ba yi da farko duk tunaninka to ba za ka taɓa tuno yaushe ne ne farkon Allah ba ba zai yi ba tunaninka ma kasir takaitacce ne ma ba ma ba shi damar yi wannan tunanin ba shine kuma al'akhir wanda ba shi da wanda yake bayansa ma'ana shine na ƙarshe abinda ake nufi na ƙarshe ba yana nufin Allah yana karewa ba ba wani wanda yake bayan ubangiji وليس لآخريته انتهاء ƙarshensa ba shi da ƙarshe al-zahir ubangiji shine mai rinjaye ba wanda ya sai rinjaye ubangiji al-zuhur ana nufin al-qahar rinjaye ba wanda ya fi ƙarfin Allah liyuzhirahu ala ad-dini kullihi ولو كره الكافرون ولو كره المشركون الباطن sannan kuma ubangiji shine wanda yake boyayye ba a ganinsa ba a ganinsa a nan duniya dai ba a ganinsa amma a lahira za a ga Allah amma ba kowa zai ga Allah ba sai mumini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa muminai za su ga Allah ranar tashi alkiyama hadisin bukhari sahihi innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudammuna fi ru'yatihi za ku ga ubangijin ku ranar tashin alkiyama kamar yadda kuke ganin ainihin wato wata a sama lokacin da yake cikin daren haskensa yana sha uku sha hudu sha biyar ba kwa turere ne a wajen ganin Allah so cewa da aka yi Allah albatin boyayye na'am boyayye ne a duniya anan ba a ganin shi haka kuma Allah ya ga dama ya sa wannan idan namu shamaki baya ganin shi amma a kiyama za a gan shi amma ba kowa zai gan shi ba a kiyama ma sai muminai yarahul mu'minuna bighairi kaifin wala tashbihin wa darbin min misali muminai za su ga Allah amma ba za su iya sifanta shi shi Allah idan an gan shi to bayan an gan shi din an koma kuma ba za a iya bayanin ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ba ba a iya yi wala yuhituna bihi ilma wa anat alwujuhu lil hayy al qayyum wa qad khaba man hamala zulma shi kam Allah za a gan shi tabbas wanda Allah ba su imani za su gan shi amma in an gan shi kuma ba a iya bayanin sa yanzu misali idan kaga wani mutum kuka yi minti biyar shida bakwai takwas da shi tara goma bayan awa ɗaya an tambaye ka ya yake za ka iya ba da labarin sa ko to Allah ba a yi ai kwarai kuwa ba a iya sifanta labarinsa bayan an gan shi kuma a duniya wato a lahira babu abin da ya kai ganin Allah ni'ima yan aljanna suna cikin gidan aljanna amma akwai wani abu a nan da ya tsaya musu yana damunsu za su ce ya ubangiji kayi mana alkawarin za ka bamu duk abin da muke so kuma kayi mana alkawarin za ka bamu yardarka a kiyama ya ubangiji muna so ka taimaka mana mu ganka ubangiji tabaraka wa ta'ala zai yi tajalli zai bayyana a gidan aljanna ‘yan aljanna za su ga Allah amma hadisi ya zo sahihi banda wanda baya samun sallar la'asar akan lokaci duk wanda baya la'asar akan lokaci shi kan ko za a ga Allah bai zai ga Allah ba wannan tashin hankali kenan akwai waɗanda suka ce ba a ga Allah ba akwai 'yan bid'a da suka kore ganin Allah da ayoyin da suke yi magana akan ganin Allah suke tawilinsu wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wa wujuhun yawma idhin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira wasu fuskokin ranar tashi alkiyama suna da suna cikin ni'ima da yalwa ila rabbiha nazira za su ga ubangiji kuma za su ga Allah to yan bid'a nan suka suka ce a ila rabbiha muntazira suka ce za su saurari ubangiji ba dai za su ga Allah ba suka ce ba a ganin Allah haka suka ce so amma zance mafi inganci annabi ya ce za a ga Allah kuma lalle za a gan shi ga waɗanda suka yi imani cikakken imani Allah ubangiji ya sa mu cikin masu ganin Allah din na malam
mai tambaya na gaba ya ce malam mutum ne yawa matarsa saki uku to bayan ya sake ta sai ya nemi ya haɗa baki da wani akan ya aure ta sai ya sake ta daga baya shi kuma mijin farkon ya aure ta to malam idan mutumin ya amince da haka shi din yana da laifi ko kuma laifin na mai matan ne kawai
yanzu kai dan Allah kai da kake wannan tambayan in banda ma ku yi hakuri dai ni wani lokacin wasu tambayoyin sai ga kamar akwai ya za ka yi wa mutane wannan tambaya mutumin da ya sake matarsa sake uku kuma kai ka san Allah ya haramta ya aure ta ya ci gaba da aurenta in ba ta auri wani namiji ba aka kira ka kai fa anan ka tambaya ka ce aka hada baki da kai dan ka je ka aure ta auren ƙarya dan ka halatta masa kuma shine yanzu aka zo ka rubutu takarda saboda ka samu malami arha ya zo daga Kano ko wai wai wai wai ya kamata ya haka to to bari in sauke maka sanda a gadon bayan ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine albarka ga mai wannan ma hadisi sahihi yace la'ana Allah al-muhallil wal muhallil ala duk wanda ya halatta wa wani mata dan ya aura sunansa tsinanne la'ananne inji annabi hadisi sahihi wanda aka halatta masa matar ma i aura shi ma Allah ya tsine masa albarka hadisi ne sahihi imam ibn kathir ya kawo shi a cikin tafsirin suratul baqara karkashin ayan nan da ayoyin nan da suke zuwa ke magana akan at-talaq at-talaq at-talaq marratan so in ma kana ma tambaya ne akan wayya yana laifi to dauki sako ka kai masa duk wanda ya je yayi auren ƙarya don ya halatta wa abokinsa ya je ya daɗa auren wannan matar sunansa tsinanne annabi ya tsine masa daga nan kai ta tsine masa har zuwa kwatano wallahi baka saba wa Allah ba kun fahimce ni shi kuma mijin da ya bada kudin a je a yi auren na ƙarya shi ma sunansa lananne wannan masifar kaɗai in aka bar ku da ita ta ishe ku akan wata mace kuma wallahi malam wani abun ana yi akwai wanda ya je shirya ya je wannan kuma albishirin ka barin gaya maka duk wanda ya je wannan auren ƙarya ya je ya auri matar da aka sake ta sake uku dan ya halatta wa abokinsa ya dawo da ita ko ka aure ta sai ka sadu da ita kun kwanta tare idan ya ce a'a da Allah ka aure ta kaka abin nan ka abin nan ka gane da Allah ka gane ko to wallahi bai ba akwai wanda ya je irin wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wata mata ta je ta yi wannan auren ta dawo gurin annabi take cewa ta ita kaza kaza kaza sai manzo Allah yake cewa hala so kike ki koma wurin tsohon mijinki ko ta ce eh ƙwarya manzo Allah sai ce la la bi zai yi ba hatta ta zuƙi usailatahu wa ya zuƙa usailataki mijin da kika aura din nabi din dole sai yayi saduwa ta aure da ke dole sai an haɗu an karya wannan lagon in Allah ya rubuta a haduwar aka samu ciki yayi kyau a samu yan uku ma ba yan biyu ba wannan shine nan gaba ka sake zuwa ka sake mata ka sake uku akwai wanda ya je shirya da wani ya ce da Allah kai zo da Allah ba gidaje ya samu kure ya samu wani ba gidaje ya ce kai bari mu zo mu taimaka maka kana cikin wani yanayi nawa zan baka ka je ka auri matata da Allah amma abin nan kawai a daura aure kawai saboda an samu matsala na suke ta sake uku amma a daura aure kawai sai ka abin nan da an yi abin nan ka sako ta kawai ba gidaje ne samu yana ganin mata alhaji ya isa ya aure ta ce karka damu kawai nawa za a biya ka aka ciniki aka lale da shi aka ba shi kudin sadaki aka ba shi kudin auren matar aka ba shi kudin hidimar aure duk aka rena wa malamai hankali aka gayyato su liman da kayan rawani da carbi da komai ya zo ya daura aure bai san cewa auren bogi ya daura ba aka zo aka abin nan shikenan ta tari dama ita ma mata an shirya da ita aka ce kina zuwa kurin ki bashi mari tana tarewa ranar farko in ga mana zuwa fau ta bashi mari ce kai har da duka an da ke kaɗin dan abu kazanka ni kika da ka abu kaza ka ya ci abu kaza ke ma kaza sai zage zage na sake ki dama abin da ake nema kenan du a ƙasan nan ana yi ana yi akwai matar da za ta zo ta marerece ta marerece ta bika ta bika ta samu ka aure ta kana aurenta sai ta fara maka rashin mutunci wallahi kwanan nan wani dan uwa ya je wani aure malam miskini bawan Allah ƙuru ya yi dan abin da imallaka ya dan tattara tattara ya zo yana murna ya ce Allah ya jatar da shi ya samu wata bazaura mai mutunci bazaura mai kirki wallahi ga ibada ga addini ga niqabi ga hijabi ga takawa kullum makaranta da dan littafin ta ashe shaydani ya auro malam sai da ya je ya aure ta yana tarewa an gaya maka sai ta ce to ka gan nan abinda zan gaya maka gaskiya kafin mu samu wata matsala da kai ka sauwaƙe in koma gidan mijina kawai ya ce wace irin magana kike wannan ta ce wallahi da gaske nake yi ce wallahi tallahi auren kisan wuta na yi kuma ba zan taɓa yadda kai alakar aure da ni ba ba zai taɓa yiwa ba ya ce wance da hankalinki kuwa ta ce wallahi garau lafiya ta kalau ka sauwaƙe min kurin ka huta in ko baka sake ni ba wallahi duk abin da ya biyo baya kai ka jawo wa kanka ya zo yana neman shawara ya za a ya za na ce ka sake ta magana saki ka rike mata wuta ka rike gam yawwa to yanzu aka rama kallawo ya za a ya za a yi na ce ya za a yi ka rike wuta kurin ka sake ta ka rinka zuwa kuna dan abin nan gaisawa a gidan ya ce wallahi malam za ta iya zuwa ta halakar da ni na ce to ka daina zuwa ya ce kuma ai za ta kai ni kara ta ce ba na zuwa gidanta na ce ta kai ka kara in ta kai ka kara sai kai bayani in ta kai ce maka zance da yanzu auren na ya mutu tana nan tana wanka tana kwalliya za ta koma gidan mijinta kaga matan nan da kake gani kaga mace kaga mace Allah dai rufa asiri kurum mala ana barna a kasar nan fiye da yadda kake tsammani wallahi shi yasa duk wanda zai nemi auren bazawara kaga bazawara ba hanawa ne ba to kai mugun taka tsantsan na farko kai bincike tukun mai fito da ita daga gidanta ɗaya kenan na biyu kuma ka yi bincike ta hanyoyin da kaga sun dace saki nawa mai gidanta ya mata na uku ka bincika shin yaya tana kusan wancan mai gidan ko ba ta so duk matar da ka je ka auro ta tana son tsohon mijinta to gwanda ka je ka ɗauko azara guda bakwai ka kafe a gidanka kana kallon su shi ya fi maka alheri mu je malam
to amin a mai tambaya na gaba ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya a ta ce ka ta ce malam mai gidanta ne yake siyo mata kasu suna na fina-finai na fina-finai wani fim kuma
so malam tana neman ta a mata karin bayani ne game da kallon fim din halaccinsa ko abin
sabuwar musulunta ce ayo ai gaskiya ne yanzu a garin nan mala akwai wata ya mace da za ce bata san halaccin kallon fim haram ne ko ba haram bane don Allah mu yi magana ta gaskiya ha ba ha ba ka kure na mutane hankali ba da ha ba ha ba kawai dai ki ce mai gidanki yana sayo miki fim tunda mai gidanki yana sayo miki fim wajibi ne ki masa biyayya akan kallon fim kawai ki ce haka amma magana cewa halal ne ki kalli fim halal ne ki kalli tsiraici halal ne ki kalli rawa halal ne ki kaza la ba a yi wa mai gida da'a akan sabon ubangiji tunda wannan abin da yake kawo miki ki kalla wataƙila irin mutanen nan ne awon igiya shi kansa bai san kansa ba don mijin da zai je da kansa ya je ya siyo kasa ɗin kallo na fim ya kawo wa matarsa wallahi wallahi bai ma wato bai ma san me zaman duniya ba ma tukunna wato wallahi malam kamar mutum halaka ce yake ɗebowa yake zubawa gidan shi kamar wuta ce kake ɗiba kake zuba gidan ka ji da kyau kana kallo na ina kallon ka yawa ai gaskiya ne saboda akwai waɗanda suka ɗauki wannan abun kamar wani luxury ne wani jin daɗi ne wani meye wani waye waye da sauransu a bayyana tsiraici a yi kiɗa a yi rawa a yi fajirci a yi iskanci a yi rashin mutunci a yi menene mutum ya zo ya zauna ya ajiye yarinya budurwa matarsa da je aure ya lalata mata rayuwarta da kalle-kalle kai baka kai ta makaranta ta yi karatu ba kai baka ba ta ilimi ba kai baka gina mata rayuwarta ba kai baka mai ta komai baka je ka ɗebo kasa na kallo kana yi su ma masu kallon me suka samu me suka ci ballantana mata ka baiwa Allah da ka aure ta auren halal so ya kamata ki ji tsoron Allah ki sani cewa haramun haramun haramun lallai bai halatta ba kallace kallacen waɗannan abubuwa don kuwa fasikanci ne kuma zai iya lalata miki rayuwarki ki je ki fada cikin wani hali mummunan hali kuma ku lura duk matar da take sana'a ta irin wannan kallace kallacen to ba a karewa da kyau na farko dai tarbiyyar 'ya'yanta sai dai Allah sauye kaga yara ƙanana sun iya waka sun iya rawa abin da suka iya kenan kuma duk masu wannan kallace kallacen karatu baya iya zama a gidan wallahi karatu baya zama dan ba gurin zaman sa bane ai an kori karatu tuntunin tuntunin kawai mu tsaya ma mu bi Allah kawai wai wannan rayuwar ma wannan wahalar da ake ciki har mutum zo yana bata ina ma wutar da zaka yi kallon ga rashin wuta ga sabon Allah fi sabilillah ya kamata a ji tsoron Allah haramun ne ake yi
to saboda gudun lokaci za mu takaita tambayoyin a haka amma kafin nan muna kira ga direbobi da Allah idan Allah kai mu gobe da yake za a yi tafiya zuwa tukulma da dala su taimaka su rangwanta wa mutane masu masu kokarin masu niyan zuwa wurin wazi din nan saboda su ma ta nan za su ba da wadansu gudunmawan wurin tunkuda addinin Allah gaba kafin amin bayan su kuma har yanzu makarantar العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم